بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما بعد هو مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci muna da Allah tabaraka ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin himomansa da kaddarawansa ya ba mu ikon sallatan dai daga cikin sallolin farilla da ya fallanta mana muka yi sallan magariba a wannan lokaci a cikin jami sannan Allah tabaraka ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin ɗaki daga ɗakunansa ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu da muka fara ranar talata da ta gabata wadda muka yi wa karatun take mai dogon zango wadda muke karanta littafin imamu sayudi da ya kawo shi a cikin al'awilil fatawila shi da ɗaya mace shi da masali kulkunafa fi walidayil mustafa sallallahu alaihi wasallam wadda a can inda muke karatu muka sanya masa farko da mimbar kifari muka ce kitabu masalin kurkuna fa fi walidayil mustafa sallallahu alaihi wasallam wannan a muke kiri karatu ne don abin da duniya take ciki domin duk lokacin da aka shiga wani irin yanayi ko aka fada cikin wasu matsalolin to yana da kyau a yi kokari a warware bayan Allah wannan matsala din da ake ciki domin manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce balligu anni walau min aya sarmin da sako na koda da aya guda ɗaya ne muna yi ne don tilatarwa Allah tabaraka ta'ala ya ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin alhamdulillah mu fara wannan karatu wancan talata din da ta wuce mun karanta yadda imamu sayuti ya kawo abinda ahalus sunna wal jama'a suke kai a sha'ira daga cikin malaman ahada daga ahlul kalam wal usul da wasu daga cikin malaman shafi'iyya suke kai da yadda al'ummar musulmai suka tattaru akan matsala ta iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ma yace masa masalikul hunafa fi walidayil mustafa sallallahu alaihi wasallam ya dangaro da bayanai to yau za mu tashi a kan zikirul ayatul mushira ila zalik ambaton ayoyi na alqur'ani mai girma wanda suka yi nuni zuwa ga iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama na jiyani lalle su a nagartattu ne kubatattu ne yan aljanna mana ayoyi da suka yi nuni zuwa ga haka in sabanin yadda misali ake faɗa wanda akwai a sul adabi da jillatul adabi da ma adabul adabi cikin fadan haka ne to wannan zikirul ayatul mushira din a imamu sayyidi ya ce al-ula ayan farko qawlun ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance za mu azabtar da kowa ba in ji Allah tabaraka ta'ala ba ke sai mun aiko manzo an aiko manzo ba ka ji ba, tunan ne Allah ta ba ku ta'ala zai azabtar da mutum. Su kuma iya manzana sallama mun sani ittifakan annan kuma mata kabalan biza su sun rasu tun kafin aiki. Kamar yadda Imam Sayyid ya kakkawa maganganun malamai a kai, kuma mun sani baban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa fati manzala sallallahu alaihi yana ciki ma ba ma haife shi ba mahaifiyar manzala sallallahu alaihi ta yi wa fati manzala sallallahu alaihi bai wuce shekara shida ba a wani gaulin shekara takwas kaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu annabi yau shekara takwas zuwa wasu na ga goma ko sha biyu a zuwa shekara goma a sabanin wanda suke ganin shekara takwas ne ma yake ta rasu to kaga shekara biyu kuma kakan tsere ne shi to wannan duka ba aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba suka rasu to in ka dauki ya wannan aya to ta kisar maka hujjan cewa su din nan fa sun rasu kafin aiki kuma Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan ban kasance za mu azabtar da kowa ba ba sai sai mun aiko masa da manzo bai yi ba babu sayyidi ya ce wa hadhihi al-aya hiya allati anbagat a'immatuna sunna ala tilal biha fi annahu la ta'jiba qabla al-bi'sa wa raddu biha ala al-mu'tazilati wa man wafaqahum fi tahkum al-aqli akhraj ibn ibn jarir wa ibn abi hatim fi tafsirihima أن أتانا في قولي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال إن الله ليس بمعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر أو تأتيه من الله بينة Imam Sirri ya ce wannan aya ne, ita ce wadda shugabanninmu ahlus sunna wal jama'a suka yi sam a kai suka kafa hujja da ita cewa Allah tabaraka wa ta'ala cewa la ta'jiba qabla al-bi'sa babu azaba kafin aiki in dai kafin aiki ne to babu azaba mutum ya rasu ba aiko wani manzo ba to babu azaba waran dukiya alal mu'tazila kuma sun yi raddi wa mu'tazilawa da wannan aya wa man wafaqahum da kuma wanda ya dace da su ra'ayin mu'tazilawa cikin yin hukunci da hankali mun gane ahlus sunna wal jama'a sun yi wa mutazila na gaya mana tun a baya in ka ji magabata sun ce maka yan bid'a to su ne kamar mutazila kamar qadariyya kamar jabariyya kamar shi'a gulat amma kamar wanda muka karanta karraniya da sauransu wayannan duka in ka ji magabata sun ce yan bid'a ko yan ne kenan akan zai ibnu jarir ibnu jarir ya fitar da hadisi wabuna ya fitar kai wabuna bi hatim da ibuna bi hatim sun fitar da hujja fi tafsiri ma a cikin tafsirin su sun karba daga kasada cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasula ba ku kasance za mu azabtar da kowa ba in ji Allah har sai mun aiko mun ji kala yace inna Allah laysa bi mu'azzibin ahad Allah bai kasance zai azabtar da wani ba hatta yasbika ilayhi min Allah khabaru haske wani labari na cewa an ce yayi kaza yayi kaza ya riga ya zuwa gare shi daga gun Allah aw ta kiyaw min Allah bayyinatu ko kuma wata hujja ta zo masa daga gurin Allah tabaraka ta'ala bai taba ba wannan shine abin da Ibn Jariri da Adika Tada da da da Ibn Abi Hatim suka fitar a cikin tafsirin su kakashin wannan aya to wannan ayan farko kenan tuna dawa imamu sirri zai kawo ayoyi ne da suke nuni zuwa ga haka sai al'ayatu tsaniya sai aya ta biyu qawluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yake dalika lam yakun rabbuka mulkil qura bi dhulmin wa ahluha ghafilun Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance zai halakar da wata alƙarya ba a ce kuma an zalunce ta misali ba a aiko mata wani ɗan aiki ba Allah ya ce ba zai azabtar da wata alƙarya da zalunci ba shi Allah baya zalunci wa arwa gafiluna alhali ahalin wannan alƙarya ne gafiluna ba aiko musu wani annabi ba mun gane shi ne gafiluna ne ba aiko musu wani manzo ba Allah tabaraka ta'ala ba zai halakar da wannan alƙarya ba a wurin da halin aya الزركشي في شرح جمع الجوانب استدلالا على قاعدة أن شكر المنعم ليس بواجب أقلا بل بالسمع إمام الزركشي ya gangaro da wannan aya a cikin sharhin littafin sannan a jam'il jawani ya kafa hujja kan ka'idan nan ta anna shukural mun'ali lalle godewa wanda ya yi ni'ima laisa bi wajibin akal yace a hankalta ba wajibi bane ba a hankalta bane bal bi sami da ji ne misali duk abin da muke na ibadar nan muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ne da ya shirye da mu zuwa ga addinin musulunci kaga bi sami ne an ce mana Allah ya ce kaza ko an ce Allah ya ce kaza to amma akalan kan ba wajibi bane abin da yake nufi shine sai wanda aka aiko masa ya ji daga gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce kaza to shi yake wajibun alai الثالثة آية قوله تعالى فدن الله مدوكتين سركي ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين الله تبارك وتعالى يقول ولولا أن تصيبهم مصيبة بعدن kada wata masifa ta same su ba bima kaddamat aidin saboda abunda suka gabatar makawunan ba za suka aikata na kafirci. To, ga jawabin launi, bai ya ƙulu sai su ce, Rabbana launa a nasarta irena rasula, ya Ubangiji da mana, ka aiko mana wani manzo ba na tafi a ya suka mutu ayoyinka, wadda kuna minar mutane da mu kasance daga cikin mutum. To sai Imamu Sayyidi ya ce, a wurin da hadihi az-zawaktari imamu zawaktari ya gangaro da wannan aikin har yanzu wa aka rage ibnu abi hatim fi tafsiri inda hadihi aya bi sanadin hasan sannan ibnu abi hatim ya fitar da shi a cikin tafsirin sa a karkashin wannan aya ne da isnadi hasani an abi sayyidin al-qudri daga abi sayyidin al-qudri kala ya ce Ƙwada Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, mazalar tsira da minti Allah tabbata gare shi ya ce, Alhaliku fil fatalat ya kulu, Rabbi lau ya lam ya ati ne kitabun wala rasulu, sun makara hadi aya, Rabbana laula arzanta ilena rasulan, fanatta bi aya tuka wa nakuna minal mu'mini. A Ibn Abiyatin ya fitar da wannan hadisi din, da istilahi Hassani daga Abi Sayyidin al-Khudri a cikin tafsirinsa karkashin wannan aya sai manzana tsira da nisa Allah tabbata gare shi ya ce wanda ya rusu a fatara ana lokacin da ba wanzu ya rusu a fatara ya kulu zai ce ya rabbi kenan ko ya ubangiji lam yati ne kitabun wala rasul ya ubangiji ba wani littafi ni fa da yazo ni babu wani manzo da yazo ni sun makara hajji aya sai ya karanta wannan ayan shi mutum sai ce rabbana launa arsalta ilaina rasula ya ubangiji da ma ka aiko mana wani manzo bana tabi aya duka da mana ka ka aiko mana wani manzo man ka aiko mana wani manzo ya zama mun bi ayoyinka kuma mu kasance daga cikin mu ne kaga wannan aya ta uku kenan arwadiya aya ta hudu aunu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi da qalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nakfa yace a fadin Allah madaukakin sarki inji Imam Sayyidi aya ta hudu walau anna ahlaknahum da mun halakar da su bi azabin da wata azaba min qablihi tun kan aiko musu manzo laƙalu Allah yake wallahi da za su ce mana, kaga tunkan mu aiko musu manzo, da za su ce in ji Allah, rabbana laula arsalta ilaina rasula. Ya Ubangiji da mana ka aiko mana manzo, mu bi ayoyinka, ni kawai an na zilla kafin mu kaskanta wa nan za mu kunyata. Mana ya Allah da tun a duniya ka aiko mana manzo, mu zama mun bi ayoyinka tun kafin wannan rana ta zo mana mu kaskanta mu kunya kaga Allah da kansa yake da mun halakar da su da wata azaba kafin mu aiko musu manzo da sun ci kaga ke wanda ba aiko masa ba yana da hujjar da zai kafa ranar jajiya sai ce aka rage mura biya su fi tasiri za su yi ne sai muna biya su har yanzu ya fitar da a wani hadisi inda tafsiri inda hadi aya fi tafsiri inda hadi aya a tafsirin sa karkashin wannan ayan ana iyatul awbi daga iyatul awbi kale ya ce alhaliku fil fatarati yaqulu rabbi lam yatini kitabun wala rasulun wa qara hadi aya walau anna alaknahu bi adabin min qabli la qalu ila akhir aya kage kala dawowa da irin wannan hadisin amma wancan an abi sa'idin al-khudri wannan kuma daga adiyatul audiri kage isnadin daban-daban ne yace to karkashin wannan aya shi wanda ya rasu a lokacin fadara zai ce ya ubangiji da ka aiko mu ai mu ba wani littafi da ya zo mana da ya zo mini babu wani manzo da ka aiko mini yace sai kuma ya karanta wannan aya cewa lau anna alaknahu bi azabin min qablihi لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ko har zuwa ƙarshen aya to kaga shi ma kenan zai kafa hujja da wannan aya alkali tare biyar aya ta biyar imamu sayuti ya ce kan mutu ala faɗin allah maɗaukakin sarki wa ma kana rabbuka mulikin qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina allah tabaraka wa ta'ala bai kasance zai halakar da wata alƙarya ba har sai ya aiko mata rasulan wani manzo fi ummiya cikin al'umma wanda wannan manzo aikinsa ya tulu alaihim ayatina zai rika karanta musu ayoyin mu inji Allah tabaraka ta'ala har yanzu aka rage ibnu abi hatim alim ni abbas ibnu abi hatim ya fitar da wani hadisi daga abdullahi dan abbas wa katada da imamu katada fil ayat cikin wannan ayat shi imamu katada da imura biya to sun fitar cikin tafsirin su sun fi da hadisin kala sun ce lam yaliki Allah millatan hatta ya ba sai ilayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai halakar da wasu jama'a ko ba zai halakar da wasu masu bin wani addini ba face ya aiko musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadan ma kazzabu wa zalamu bizalika kulli yayin da suka ƙaryata suka zalunci kansu bizalika da haka rashin karban abun da manzon Allah ya zo musu da shi sai ce guri ku sai Allah ya halaka da su kage kenan da ba aiko masa ba shi ba za a halaka da shi الثالثة آية جديدة قوله تعالى فإن الله مدوكين سيكي وهذا كتاب أنزل الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترعون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين Allah tabaraka wa ta'ala yake wa hada kitabu wannan littafi ne ya rasulullah anzalallahu da muka saukar da shi mubarak bi albarka fata bi ku bi wannan littafi wata ku ku ji tsoron Allah la'allakum turabu raqiqa ku in kun bi littafin kun ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala zai muku an ta kulu to wannan an din akwai la a gurin Allah ta kulu ne kamar da malaman tafsiri suka kawo shi Allah ta kulu saboda ne karfa ku faɗa ku ce inna ma unzila alkitabu ala ayyibatin alyahud wa nasara sai an saukar da wannan littafin ne akan yahudawa da nasara mun ga eh min qabli na tun kafin wa in kunna lalle mu an dira saki mu innan an qira'atin game da karanta wannan littafin lagafilina li adami ma'rifatina laha mun zama mun rafkana saboda ba mu san littafin ba in laysat bi lugatina saboda ba yaren mu bane sai ta ala yake to wannan littafin ba ku muka saukar ku bi shi in kun bi shi hakika kun ji tsoron Allah Allah tabaraka ta'ala zai ji kanku don kada ku ce ai an saukar da littafin ne akan Yahudawa daga tsara kafin mu ko mu kuma mun kasance ai ba mu ba mu san yadda ba za mu karanta littafin ba saboda ba yaren mu bane kaga aya ta shi ne kenan السابعة آية تبقى Ƙaunin ta'ala fadin Allah madaukakin sarki, wa ma a lagna min karyatin illa laha mundiru, dikira wa makon za a zalimi. Allah tabaraka ta'ala ya ce, ba mu halakar da wata alƙarya ba fa sai mun aika mata mai gargadi. Dikira ya zama izatul lahum wa'azi gare su, wa ma kunna zalimi da mu ba mu kasance inda Allah za mu azabtar da su ba, fi ihlakihim ba da inzari. Cikin mu halakar da su, ba a kaface kuma kabla inzalin kafin mu gargade su mun gane kabla inzalin kafin mu gargade su a ce mu halakar da su Allah ya ce wa makunna zalimi da mu ba mu kasance masu zalinta su ba dole sai in bayan mun musu gargadi sun ki su bi to Allah tabaraka ta'ala ya ce sai mu azabtar da su aka raja Abdul Muhammad wa ibn al-Munzir wa ibn Abi Hatim في تفاصيله أنك تعالى في الآية قال ما عليك الله من كرية إلا من بعد الحجة والبينة والعذر حتى يرسل الرسل وينزل الكتاب تذكرة لهم وموئذة وحجة لله ذكرى وما كنا ظالمين يقول ما كنا ل... آآ آآ ما كنا لنعذبهم إلا من البينة والحجة wannan ayan abdubnu umay da ibn al-munzir wa ibn abi sun fitar da hadisi cikin tafsirin su karkashin wannan aya sun fitar da hadisi daga katara ya ce Allah tabaraka ta'ala ba zai halakar da wata alƙarya ba sai bayan ya kafa hujja sai bayan ya kafa musu hujja ya kuma kafa musu uzuri menene hujjar menene uzurin shine Allah ya aika musu manzanni ya saukar musu da littafi ya zama tilatarwa gare su da wa'azi da kuma hujjar Allah gare su Allah yake zikira wa'azi ne gare su wa ma kunna zalimi da mu ba mu sanci za mu zalunce su in ba mu aiko musu ya kula Allah ya ce ma kunna li mu'adibahum illa min al-bayyinati wal hujja Allah ya ce ba mu kasance za mu azabtar da su ba sai bayan sai tare da hujja da taba musu bayyana duka ne hujja aya ta bakwai kenan al-samina aya ta takwas qawlun ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa hum yasriquna fiha rabbana aghrina da'wan zaliyan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'adhirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir babu shi ke kawo nan ayar a matsayin hujja aya ta takwas yace wa hum yasayquna fiya su suna iwu cikin wuta suna cewa rabbana akarina na amsaliya ya Allah ka fidda mu daga cikin wannan wutan in ka fidda mu za mu je mu aikata aiki na gari gairar ladhi kunna na amal ba in wannan aikin da muka aikata sai Allah ya ba su amsa aw lam nu'allimkum Allah yake shin ba muraya ku bane har kuka kai ma ya tazakkaru fi man tazakkara har kuka kai abun da mai duk mai wa'azantuwa zai wa'azantu da shi waje a kumun na zai ko mai gargaɗi ya zo muku kaga waje a kumun na zai kaga da bai zo musu bana ba za a ce ya zo musu ba ƙalar mufassi nuna malaman tafsiri suka ce itar da alayhim bi bi'satin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-murad bin nabi fil ayat Allah tabaraka ta'ala ya kafa musu hujja da aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa waja'akumul nadir wa huwa al-murad bin nadir bil aya shine abun da ake nufi da annabi a cikin wannan aya kaga Allah tabaraka ta'ala ya ce musu ai ya aiko musu mai gargadi to wanda ba aiko musu ba kaga su banda su shine wa ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasulan wannan shi ne ayoyi da imam sayyidi ya kawo mana a cikin matsalin kurmuna fasi wa da yayi mustafa sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyi guda takwas din kowace aya guda ɗaya ita kadanta a ce ita ta ne cikin alqur'ani ta yi ta hujja game da wanda ya rasu yana cikin alul fasara shi ba san wuta bane kuma abin da zai kawo gaba shine zikirul hadith al-warida fi anna alal fatarati yumtanu da yawan kiyamati fa man aqa minhu udkhila janna wa man aqa udkhila nar to zai ka fara gawar zuwa hadisi dan Allah kai mu rinda shi insha Allah za mu fara karanta duk dai muna yin biyi domin ku tunatar da junan mu kowa ya yanke bakin sa ba na guri ne da ba a shiga misali kai wasa ita ce halalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah tabaraka ta'ala game da manzon Allah daga ta taba annabi shi yake ne ya maka da ranci to yanzu kuma babu aya da za su sauka to mu guji fushin Allah tabaraka wa ta'ala kan wannan fadiya mun ji ga abin da maka mata suke kai sali alifin inna biyu a baka inna biyu a baka ba hujja bane tunda bai ambata yake babansa da mamansa yake ai abi babba ba ni kaka ba ni ga shi na cikin alƙur'ani ko kama a tama a da'a buwaika min kamar ibrahim wa isaac ibrahim da isaac kakanin annabi yusuf sadaka baba Allah yana ambatan kaka a matsayin baba cikin alƙur'ani Allah yana ambatan abu babba ma a mace shi da baba ko sannan ma akwai hadisin da annabi ya gaya ɗaya daga cikin wanda ta kula da shi ko yace ummi ke ba da ummi ce mahaifiyar za ce bayan mahaifiyar za ka kuskure ne ɗauko wannan hadisin kafa shi ka cewa inda a biyu a baka ina sai ka kafa ka ce ai iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi wannan kuskure sai ka ɗauko menene malamai suka ce kan hadisi magaba kace abi to baba to ina maganar baba ku to kuskure ne Allah tabaraka ta'ala ya ce mutum Allah ya kare harasan mu ga fadawa cikin irin wayannan qadiyya ne Allah ya kare mu Allah tabaraka ta'ala ya kare mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta dai Allah ba mu dadin shi abinda muka yi na kuskure Allah tabaraka ta'ala ya yafe mana dama masu kuskure ne albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya sa dalilin wannan karatu na difaki da iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa dalilin samun sauki na tsananin rayuwa da muke ciki kenan a wannan kasa ana tsanani na rashin ruwa rashin wuta tsadan man fetur wannan kadai ya ji musulmi ya tsaya ya nemi abun da zai zauna da Allah lafiya saboda halin da ake sannan wannan duka kadiyya da ake ɗauko ta a ita tattauna ta don a bata wasu rai ba ba daidai ba ne wani malami ya tambayi wani wani daga cikin almajirai ya tambayi wani malami malami da ya zo ba shi amsa sai ce masa adadin yawan farilan sallah na masa tambaya da ya masa sai ta to farilan sallah malam guda ne sai to ma ka da hankali da ba ka san farilan sallah ba kike tambaya ne kenan yanzu abun da muka fi damuwa da shi shine a koyar da mu addini ya za ka yi ma a roran ya za ka yi sallah in ka gidan da ake takuɗa abubuwa sai ka yi mamaki shi na da kyau musamman waɗannan abubuwa ne ka san menene Allah ta bayan ko ta ya fallanta maka su ne babban abin da ya kamata mutum ya san su misali an cika mutanen tiktok sun cika shi da baka da tsaraici duk ya kamata ya jan hankalin mutane kansa a ta jan hankalin mutane kan yadda za su tsaya su yi ibada ba a ta ɗauko wasu kabiya wanda fadawa cikin su ba masifa cutar da manzo Allah Imam Sayyidi ya faɗa a farkon littafin sa Ta'zim wal Minna ya na boye Rasuli fil Janna suna da yana nan ce farko malamai abun da suka ce shiga cikin matsalan ba cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu yi kokari mu san yadda za mu koyi a sallah azumi zakka aikin haji da yawa ga shi suna zuwa aikin haji su lawo su haji da yawa saboda wasu ya ce ya kamata ce abin da aka fi yawan karantar da mu wayannan rukunai din shiga cikin musulunci guda biyar ɗin nan ya zama duk wani musulmi ko ina yake in an tare shi zai bayani ka duba sallar nan ba inna salata qatruha azimu wa babuha kusan ya kullu haka mai kosa ke fara ko har ma can gaba yake tana da matsala dubu goma sha matsala goma mun sani sarki yana da matsala dubu matsala goma ba sani ba sai a kulle gari sai ka kawo matsaloli ne barakar to su ya kamata mu mai da hankali kan neman sani su don Allah tabaraka ta'ala ya ilmantar da mu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama babban kuma na biyu shine yaya za a yi a samu haɗin kan musulmi ba ya za a yi a samu rarrabuwan kai ya za a yi kan musulmai ya zan babu labarin wani masallaci da muke da shi nan a cikin gwaninmu ne na gari da suke gefen gari haka sallacin masallace ne guda biyu sun yi kokari sun hana kansu idan ka zo za ka yi karatu sai zama za ka zagi ɗan ɗaya masallacin ne to wasu ne za su tashi a cikin masallacin su ta kanka ce malam kar ka sake zuwa mana masallaci don me saboda za ka yi kokari za ka dawo rikici tsakanin mu kar ka sake zuwa mana wallahi aka ce in an zo yin tare wannan masallaci in ya rage sai sun kawo nan in butoci za a sayo sai ka ga an sayi butocin hada da wancan masallaci ya yi cewa abin da ali modi koyi ku ta dai me yayi ya yi kokari da ya gina masallaci ce ya zai ya haɗa kan musulmi kowane malami da ranar ta'alim ɗinsa da ranar jan sallah daga ka zo ko za ka kawo abin da za a biya to haka ya kamata ko ina a zama a haɗa kai ake bukata ba ce kar kowa ya yi abin da yake yi a'a amma dai ya zama kan musulmai yana haɗe guri ɗaya duk abin da zai kara rabon kai kara ya gani shi Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mana kan musulmai albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal qasim lima sabaqa nasr lak bil haqq ولا تهدى صراطك المستقيم وعلى اله قدر الانسان العظيم على من المصطفى بلغ مقاصدنا وكفنا لنا ما بلا وسر خير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاه والسلام عليك يا رسول الله